ورحمة الله
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله رب العالمين أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد عباد الله اتقوا الله تعالى واعلموا أن الأمانة من خلق سيد الأنبياء وخاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم عرف بها وشهد بذلك أعداؤه قبل أحبابه وقد أمر بأداء الأمانات ونهى عن الخيانات قال صلى الله عليه وسلم أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك قال الألباني رحمه الله في مشكاة المصابيح هذا حديث صحيح فالخيانة لا تجوز حتى مع من خانك فلا تخنه فكيف من بمن لم يخنك وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن حفظ الأمانة وأداءها من أسباب دخول الجنة فعن عبادة بن صامت رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ادمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة أصدقوا إذا حدثتم وأوفوا إذا وعدتم وأدوا إذا أتمنتم واحفظوا فروجكم وغضوا أبصاركم وكفوا أيديكم إخوة الكرام إليكم بعض النماذج لب- لبعض الأمناء فالأمانة هي التي جعلت ابن عقيل في مكانة سامية وهو طالب علم يفضل الجوع ويصبر عليه رغم أنه وجد كنزا ثمينا ضاع من صاحبه يقول عن نفسه حججت عاما فالتقطت عقد لؤلؤ في خيط أحمر فإذا شيخ ينشده ويبذل لمن وجده مئة دينار فدددته عليه فقال لي خذ مئة دينار فامتنعت أن أخذها وخرجت إلى الشام وزرت القدس وقصدت البغداد ثم وصلت إلى حلب وبت في مسجد وأنا بردان جائع فقدموني فصليت بهم فأطعموني وكان ذلك أول رمضان فلما انتهى رمضان قالوا لي لإمامنا بنت فزوجوني بها فإذا في عنقها الإقد بعينه وبخيطته الأحمر فقلت لها من أين لك هذا الإقد فقالت إن أبي كان له مال وفير وقد اشترى لي هذا الإقد عندما ذهب إلى الحج وضاء هناك فوجده شاب وأنا وأبى أن يأخذ مكافأته من أبي فقال ابن عقيل فبكيت لها وقلت لها أنا ذلك الشاب فبكت معي وقالت أنت هو والله لقد كان أبي يبكي ويقول اللهم ارزق ابنتي مثل الذي رد العقد علي وقد استجاب الله دعاءه والنموذج الثاني قال نافع خرجت مع عبد الله بن عمر في بعض نواهي المدينة ومعه أصحابه فوضعوا سفرة فمروا بهم راء فمر بهم راء فقال له ابن عمر هلم يا رائي فأصب من هذه السفرة فقال إني صائم فقال ابن عمر في مثل هذا اليوم الشديد الحر وأنت في هذا الشعاب ترأى هذا هذه الغنم وأنت صائم فقال الرائي أبادر أيام الخالية فعجب ابن عمر وقال وهل لك أن تبيعنا شاة من غنمك ونطعمك من لحمها ما تفطر عليه قال إنها ليست لي إنها لمولاي فقال ابن عمر فما أسيت أن يقول لك مولاك إن قلت أكلها الذئب فمدى الرائي وهو رافع أصبعه إلى السماء ويقول أين الله فلما قدم ابن عمر المدينة بعث إلى سيده فاشترى منه الرائي, فاشترى منه الرائي والغنم وأعتق الرائي ووهب له الغنم انظر صفة صفوة وأما النماذج الثالث فلا يخفى على أحد قصة خديجة رضي الله عنها تلك المرأة الشريفة الغنية حيث قامت بطلب الزواج من النبي صلى الله عليه وسلم بسبب صدقه وأمانته فهي فهي تسأله وتستأذن منه على نفسها ونقودها لمجرد أمانته وصدقه إنه الصادق الأمين كما كان يعرفه العرب قبل أن يصبح رسولا وقد قال صلى الله عليه وسلم ستبلغ ندرة الأمناء حين البحث عنهم أن يقال إن في بني فلان رجلا أمينا فاذهبوا إليه عباد الله لقد أصبحنا اليوم نبحث عن التاجر الأمين والآمن الأمين والعامل الأمين والخادم الأمين والطبيب صاحب الأمانة والموظف الأمين والمعلم الأمين والحارس الأمين والمقاول الأمين والصيدلي الأمين والمهندس الأمين وغير ذلك فلا نكاد نجد فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرد هذه الأمة إلى تعاليم دينها مردا جميلا إنه ولي ذلك والقادر عليه اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتئنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والمغفرة اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أعزنا بالإسلام وأعز الإسلام بنا اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا وفرج همومنا واقض ديوننا واغفر ذنوبنا ويسر حسابنا واختم بالباقيات الصالحات آجالنا اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخ... إن الله لا يخلف الميعاد اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين وصلوا وسلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وصحبه ومن اكتفى ‘yan uwa musulmi mu ji tsoron Allah madaukakin sarki kuma sannan mu sani cewa wato kiyaye amanoni yana daga cikin ɗabi'un annabin mu annabin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wato wanda shine cikamakin annabawa wanda wa'annan ɗabi'un wato ɗabi'a ta cikon amana an san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ita tun kafin ma a aiko shi maƙiyan shi ma sun san da ita kuma sun san yana da ita kuma sun san ya fi ƙarfinsu a wannan babin balle ma daɗa masoyan shi idan muka koma ga zuwa ga tarihi har manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tashi yin hijira don ya koma garin Madina akwai amanonin mutanen wato shawa da mushrikai duk akwai amanoninsu da ajiyoyi da suke kawowa wajen manzo Allah ya aje musu sun san ta wannan fuskar yafi karfin su shine bankin su shine suke kawo mu ajiya a wannan lokacin duk da cewa ta fuskar imani da addini ba su yi imani da addinin shi ba amma sun yarda ta fuskar amana ya fi karfin su sun yarda ta fuskar amana tun kafin a ka a aiko shi da annabci to yayi suna yayi fice a wannan babu dan haka ya ku yan musulmi hatta makiya makiyan shi ma wa'anda ba su san shi wanda suke yin adawa da shi to sun san da cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wato a wannan babin ya yi fice ya zarta su ya wuce su su da kansu suke kawo mai kaya don ya aje musu amma kuma ta fuskar addini ba su aminta da shi ba don haka manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da a cika amana kamar yadda abu yadda aka baka shi ka kiyaye amana kuma kakka zamanto mutum mai ha'inci wannan ba ɗabi'a ba ce ba ta musulmin kirki ɗabi'a ce ta wato munafukai annabi sallallahu alaihi wasallam yana gayyace cikin wato alamomin munafikai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ayatul munafiqi salasu idza haddasa kadhaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza atumina khana in aka amince mai to sai ya ci amana dabi'a ce ta munafikai wato cin amana kaga mutum bai rike amana duk musulmin kirki wanda yake son a tada shi gobe tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a tara shi wato wajen shan tabkin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya zamanto wato ya wuce siradi ba tare da wata matsala ba to lalle shine ya tsaya ya kiyaye amana sannan kuma jama'a kamar yadda muka sha faɗa ne cewa duk mutumin da kaga ka ha'ince shi ya amince maka ka cuce shi yarda da kai da ya amince da kai ita ta kawo haka nan inda ya san kai azzalimi ne tun farko ma da ba fara ai ba yayyuwa mutum ya ba kura hidan nama inda ya san kai din kura ne dama jira kake a kawo ka canye da ba zai baka ba kyautata ma zato ta sa har ka zalunce shi ya kyautata maka zato ne ta sa wato har ka ince shi ka cuce shi ka zalunce shi wanda wato baka zamanto da ba baka zamanto ka haihu ba yanda yake tunaninka da ya kamata ya same ka haka ya ku bayan Allah don haka mu kiyaye kuma amana kiyaye amana yana daga cikin wato alamomi yana daga cikin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inda kuka amince mini da wa'annan ababan kuka kula da su ni kuma na lamince muku da aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idmanu li sittan min anfusikum admanu lakumul janna ga wasu abubuwa guda biyar ni in kuka kawo mini su in dai kuka zo da su annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ni kuma na lamince muku aljanna kawai za ku shiga aljanna ku kwantar da hankali annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abu na farko idan za ka yi magana ka kai gaskiya sannan kuma in aka yi alkawari da kai za a haɗu da kai wuri kaza ko za ka zo wuri kaza ko za a yi kaza ko za ka ba da kaza lokaci kaza to ka cika wannan alkawarin sannan kuma ka kawo ka ba da amana ga mutumin da ya amince ya sanya abin shi na amana a hannunka sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma ku kiyaye al'aurorinku sannan ku kiyaye gannanku sannan ku kiyaye idanuwanku a sannan ku kiyaye hannuwanku wannan ababen guda shida annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya lamince min su ni kuma na lamince mai kwantar da hankalin shi zai shiga aljanna da ikon Allah ya ku bayan Allah ga wasu misalai na wasu mutanen kwarai magabatan mu wa'anda aka yi na kwarai wa'anda suka kamanta wannan amana akwai wani bawan Allah mai suna Ibn Aqil Ibn Aqil din nan dalibin ilimi ne yaje aikin haji a wata shekara shekarar da yaje aikin haji sai aka katari wani lattijo wani lattijo dan kasa Halab shi ma ya zo yin aikin haji to shi wannan lattijan dan kasa Halab sai ya sayi zinariya sarka ce ta zinariya ya sai madiye shi diyar shi ce wato ta kai aure ta kai budurwa sai ya sai mata wannan zinariya a cikin aikin hajji da ake yi wadda wannan kai da kawo da ake yi sai ya yadda ta da ya yadda ta sai wannan bawan Allah ibn aqil sai ya cinci wannan sarka sai ga wannan latija yana yawo cikin taron jama'a cikin aikin hajji yana cewa wane ne dan Allah ya cinci sarka ta na mai alƙawalin cewa za ni bashi dinari 100 wannan ibn aqil yana fa cikin bukata sai ya dauko wannan zinariya sai ya maida mu wannan latijin ya ba shi sarkashi da ya sai latijan nan ya ce to ga abinda kuma ni na yi alkawali dinari ɗari ibn aqil ya ce ba ya so ba zai amsa ba haka suka rabu bai amshi wannan wato kado din nashi ba dan haka aka gama aikin haji bayan an gama aikin haji wannan latijan ya taho gidan daga baya shi ma ibn aqil shi ma ya shirya ya kamo hanya da ya kamo hanya wato ya zo baitul ya zo sham da farko bayan sham ya zo kudus bayan kudus ya kamo hanya yana son ya je bagdad to bisa hanyar bagdad ne garin halab din yake bagdad ce za ya tafiya bisa hanya akwai wani kauye ana ce mushi halab yanzu da ya zo wannan garin shikenan sai dare ya mushi kuma gashi dama yana jin yunwa sai ya nemi masallaci inda za ya kwanta sai ya kwanta cikin wannan masallaci ya kwana da asuba masu sallah cikin wannan masallaci ko da suka zo sai suka ce bawan Allah ba masalla saboda sun gan shi yana da alama ta mutanen kwarai alama ta mutanen ƙwarai da ana gane ta don haka sai ya ce mushi sai suka ce mai ba mu sallah da ya ba su sallah suka ji daɗin wato karatun shi sai suka ce ina ma da ka tsaya nan wurin haka gama azumi tare da mu ya tsaya musu sallah azumi har sai da aka gama azumi azumi ya ƙare ya gaya musu shi ɗan gari kaza ne kuma canza ya taya bagada da za ya taya suka ce to yanzu ka ga liman ɗinmu wanda ke ba mu sallah ga masallacin allah ya mai cikawa nan da 'yan kwanaki amma yana da wata ɗiya tana nan budurwa inda ma kana so da sai mu aura maka ita ya ce babu laifi shi kenan sai aka aura mai aure da wannan yarinya a takaice wannan yarinya rar da aka kawo ta sai ya ga sarƙa ga wuyanta sai ya ga wannan sarƙa ga wuyanta sai ya yi mamaki mamaki ya cika shi ce don allah ina kika samu ga sarƙa sai take gaya mai aiwa ga sarƙa babana dama mawadaci ne ya je aikin hajji ya sayo mana ga sarka ta zinariya radda aka kawo mai ita tana amarya ta yace ta ce mishi ya sayo ga sarka yana aikin hajji ya ma bani wani labari yace lokacin da yana cikin aikin hajji sarka ga sai da tabbaci sai aka gamu da wani saurayi wani mutunan kirki shi ya cince ta na tawo ina ci giya shikenan kawai wannan yaro sai kawai ya bani wannan sarka tawa kuma nace ga ga dinare dari yace a baya amsa kawai shikenan ya bari dan Allah shi kenan sai yarinyar nan ta hoshe da kuka shi ma ya hoshe da kuka suka yi ta kuka a ƙarshe sai ta ce ka san abin da ya sa wallahi mahaihina dama ya kasance yana ta addu'a yana cewa Allah ya azurta Allah ya azurta ɗiyata da miji irin wannan saurayi wanda ya tsinci sarƙata ya bani Allah ya azurta ɗiyata da irin wannan yaro in ba shi an ba shi auren wagadiya shi kenan kawo gashi an yi katare kuma yaron shi ya aure ta kuma sarƙa kenan bai amshe ta ba bai cinye ta ta hanyar haram ba ta zo mai ta hanyar halattun da matar shi ke da sarƙar sarƙar na gidan shi da matar da sarƙar duk nashi ne duka baki da ina mutanenmu na yau wanda ma wani zakajin yana cewa in ka yi tsintuwa kana neman mai ta ce wanga baya da rabo ko lahira wallahi malam na ga mutanen da saboda tsabar lalacewa wai in ka yi tsintuwa in aka ji waya ce ko salula ko abin nan aka ji kana ma neman mai ta sai ka sai Allah Allah ya sauke sai ce wanga wanga daga ke ko lahira baya da rabo wai tun da dai bai canye kayan haram ba tun da dai bai canye wannan abu ba to baya da rabo wai menene rabo shine in har zai kasance yana da rabo shine duk abin da ya shigo ta hannun shi ko ta hanya haram ko ta menene ma ya canye wannan abu to wannan shi ke da rabo lahira to shi Allah haka yake rabo lahira kawai shi kenan yanzu in aka je lahira shi kenan sai Allah ya ce to tunda ina wa'anda ba su wasa azzalimai matuta da nasu da ba nasu ba kawai mai da shi suke nasu da haka ya nuna ko ku mazaje ne ku ku gwaraza ne ba ku da wasa ku to ku ku shiga aljanna adalai kuma ku ku tai wuta wannan hukunci ne wanka jama'a wannan ma shine halin da muke ciki na mutanen mu akwai misali na biyu Abdullahi dan Umar yana tare da Nafi'u Nafi'u dama ɗalibin shi ne suna kewayen garin Madina sai suka game da sai suka buƙaci wato su ci abinci sai suka shinguda leda wannan wadda ake shinguda wadda ake ce mata sufra don da suka je kasashen laraba ko kuma wajen harami za ga wato wata leda ce ake shinguda sai a zuba abinci bisa gare ta su ita cike suke ce ma sufra wato ko dai duk wata shinguda wadda za a shinguda a zuba abinci a ci shikenan da suka zuba ta sai suka shigo suka shinguda wannan wato sufra aka zuba duk abincin da za a ci sai suka ga wani makiyayi ya zo zai wucewa shikenan sai suka ce me ya taho ya ci abinci sai ya ce ai shi azumi yake abdullahi dan umar ya mamaki ya ce kai yanzu cikin irin wannan daji cikin irin wannan zahi cikin irin wannan wato duwatsu kana kewa kuma azumi kake ya ce eh saboda lokaci na ne nake so in umhana da shi kan lokaci na ya kare duniya kowa lokaci ne kawai ke jira kullum ka tashi dan ka ida kammalawa ne duk kaga mun waye gari sahiya lahiya wato dan mu ida kammalawa ne abin da ya rage kullum cikin ta kenan don haka yake ce kwanaki na ne nake so in yin wani da su kafin su wuce don haka abdullahi dan umar sai ya ce to zo cikin wanga dabbobi naka ka saida mana guda in muka yanka kuma sai mu baka abin da zaka bude baki yace ai ba nawa bane ba na mai gidana ne yace in menene matsala mai gidan naka ka ce mishi kura ta canye guda daga ciki shikenan dama abdullahi dan umar dan ya gwada shi ne abdullahi dan umar sahabi ne mai tsoron Allah na kwarai cikin sahabbai ma sananne ne shi wajen bin diddigin sunna duk abinda haka annabi ya yi baya wuce baya ketare kokara don haka yana gaya ma wannan makiyayi ya ce sai ka ce kawai kura ce ta canye makiyayi ya daga hannun shi sama ya ce ayin Allah ina Allah yake ina yi haka nan ina Allah yake Allah ba yana gani ba ina zani shiga ɓoye ma Allah kuma dama wa za a mana lissahi a ƙarshe in ban da shi Allah ɗin tabaraka wa ta'ala ina iya hita wajen mai gidana amma na hita wajen Allah ba ka hita lissahin wannan yana nan rubuce don haka abdullahi dan umar ya yi mamakin wannan wato bawa don haka ya bari sai da aka koma madina sai ya tura wajen mai gidan wannan bawa ya ce yana son a saida mai bawan a saida mai garken duka baki daya kuma aka saida mashi ya kirawo wannan bawan shi makiyayin ya ce to daga yau na yanta ka ka zama ɗa kuma su dabbobin daga yau sun zama naka ka ɗauke su amana kenan jama'a duk wanda yake gaskiya a ƙarshe shi za ya cin nasara jama'a namazin na ƙarshe wato misali na ƙarshe kadibi da yawan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wai me yasa Khadija manzan Allah ya birge ta Khadija mai kudi ta cikin garin Makka ana ji da ita duk mata kuma kowa ya hito yana neman aurenta da masu takama da sarauta da masu takama da mulki da masu takama da kujerun gwamnati da masu takama da komai da masu kudi da 'yan kasuwa kowa ya hito yana neman aurenta duka ta ce ba ta son su amma me yasa ita da kanta ta nemi auren manzan Allah ta kawo kanta da kanta ta ce ita shi kare take so menene ya birge ta cikin halayen shi ba amana bace amana ce jama'a ita ce ta birge ta dan ta gama shi da yaron ta mai sara ta bashi kudi ya tayi kasar Sham ya sai kaya ya tayi da su kuma daga can ma ya sawo ya dawo mai sara da ya zo ya zamna ya ta bata labari abinda ya wari abinda ta gani na mamaki na amana don haka daga nan kawai ya shiga ranta ta ji tana son shi ta je ta samu dangin mahaifin shi ta ce lalle lalle tana son wannan yaro a aura mata shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin ba ma ba shi annabci ba kuma haka wato har ya aure ta jama'a sai ga ta da kudinta da ita da kanta da kominta duka suna karkashin wa karkashin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama saboda amana ashe yau ita amana nan mu riga mu gane cewa mabudin arziki shine ka shahara da amana amma mabudin tsiya shine ka shahara da cin amana dan wane ne za ba kayan shi wa za ya ba kura hidan nama wa za ya baka ba mai baka amma ka shahara da amana dan su jama'a ba su yi ba yiwa su yi mu'amala da kai ba su yi bincike ba duk wanda za a mu'amala da kai yau ta dukiya a duniyan nan jama'a sai ya bo da ya san kai kusa kake da su ya tambaye su jama'a me kuka sani game da wani ce wani abu wani abu aka yi ce eh wata haraka kuɗi ce hakan gade nake shawaran bi da shi to shine nace bari in bincika ya ce kai wannan ai mugu ne kai raka sa kayan ka ce ai ya rike ma waya shike ba ya saki amma aka bincika aka bincika shikenan aka ce a gaskiya mu duk mun mu'amala kudi da shi amma duk mun yi talahiya ba wata matsala gaskiya ba mu san wani abu tare da shi ba sai alheri to shikenan sai kaga zai kawo nashi dukiya ya zo ya danka a hannunka ma'ana dai mabudi ne na arziki wanga arziki ya zo daga can wanga arziki ya zo daga can saboda mutane san amanta da kai san amince da kai kai koyo ka ɗauki yan kasuwan mu shin dukkanin ɗan kasuwa wanda yake da wurin kasuwa yake da shago kowanne ne jaran nashi ne ai ba kowanne ba ne amma in an sanka da amana mutane sun zanki baka kaya haka ne ko ba haka ne in an sanka da amana mutane sai su zanki baka kaya kai hatta kamfani da kanshi wanda yake bugo kayan da ka kake saidawa in dai kana da kiliyan sun ya ga damar ya hada wato ya haɗa hannu da kai ya haɗa kai da kai ya zanki baka kayan kawai ka zamanto kai ne dilansu wato kai ne shugaban kai ne jagoransu a gari ko a ƙasa saboda mi saboda an san kana da amana saboda an san wato kai mutumin kirki ne kana da gaskiya amma in mace amana ne kai ma wa za ya sa hannun shi wa za ya sa kayan shi a hannunka ba mai sawa ashe daga lokacin kuma sai ya zamanto kai ba wanda ke tare da kai kuma daga nan sai ya zamanto sanadiyar talauci da tsiya da wahala da yunwa da sun cimma mutum sakamakon sakamakon wato rishin amana amanan nan ita ce a yau malam ta yi karamci a cikinmu galibin mutane kowa ka gan shi wato baki raɗan raɗan raɗan amma kafin ka shiga hannu in ka shiga hannu sai abin da Allah yi sai dai a shiga addu'a sai dai a koma aita aita bara addu'a don haka ya koyan wa musulmi ku diba in ya zaman to ɗabi'an nan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tun kafin a turo shi da ita ɗabi'antu kafin ma a turo shi sannan da aka turo shi kuma ya ƙara nanatawa ya nuna mana mahimmancinta kuma mahimmancinta a cikin addininmu kuma kamar yadda muka faɗa wato satin da ya wuce sannan kuma mahimmancinta a kan siraɗi in kana bisa siraɗi in kai ba mace amana ba ne ba kuma ba ka da matsala a kan zumunci za ka wuce da ikon Allah don haka ya koyan uwa musulmi mu ji tsoron Allah mu kiyaye wannan amana mu ji tsoron Allah mu zaman to wato mutanen kwarai mutumin da ke cin amana ai kaga ba da mutunci ai kaga ba mutumin kwarai bane ai kaga ba mutumin kirki bane ba ya da kirki ba ya da mutunci kuma ba ya da kima a cikin mutane amma wanda ke kiyaye ta kuma shike da daraja annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama yake gaya mana cewa a ƙarshen duniya zai zo lokacin da mutane za su tashi suna neman mai amana to sai dai a mutum kwatamci a ce ka tai wuri kaza ka tai unguwa kaza ka je ka nemi fami din gidan wane kaza cikin su ka tambaya da wane to shi kadai ne mai amana inda kana son amana saboda mutanen duk ba su da ita to kuma shi wannan wanda ya siffanta da ita din ha ake yin nuni zuwa gare shi ana ma mutane ishara ko tai waje kaza da waje kaza kun sa arziki ba ya samu gare shi ba arziki ya samu tunda yanzu dai aka zo ana neman mai amana shi za a nemo dai aka zo ana neman wato mai amana kenan shi za a nemo wa adam ka mai dukiya ko adam ka mai kaya ko adam ka mai wani abu na amana wanda kuma makiye ke maciyin tawawa zai bashi kaga ba wanda zai bashi dan haka ya koyon wa musulmi ba ya yiwuwa a zo a ce ga wani na aika ga ya ci nasara cikin rayuwar shi ko ya ci nasara cikin kasuwancin shi ko ya ci nasara cikin aikin shi ko ya ci nasara cikin mulkin da aka bashi ko cikin kujerar da aka ce ya rike ko cikin kowane irin makami da aka bashi a ce ga yanan kaga ya ci nasara a ce kuma ba komai yasa ya ci nasara ba saboda maciyin amana ne a ce ga yanan ya ci nasara yana yiwa bai yiwa sai dai a ce mi ga yanan saboda amana shi ai kaga da suka faro ga harakar ba shi kadai bane garin ga sun kai wajen mutum nawa amma ga yanan shi kadai ya wuce saboda ita sai a ce ga yanan shi kadai ya kai dan haka kenan ya ku yan uwa musulmi mu yi kokari mu dabi'antu wato da wannan dabi'a kuma sannan wato dabi'a ce wadda take alheri ne duniya da lahira gare ka kai kanka kamar yadda muka ji misalai yanzu abin zai zo maka wato da alkhairai iri daban-daban ka sani fafutukar da kake yi sai ka hisuwa ne sai ka zo kayi arziki sai ka hisuwa ne sai ka hisuwa ne ka sani arziki Allah ke yin arziki dan ka ci amana ba ka yin arziki arziki Allah ke yin arziki nawa ne wanda suka ci amana nawa ne wanda suka ci amanan mukaman da aka ba su ko kujerun da aka ba su ko mulkin da aka ba su ko kasan da aka ba su ko ma menene amma kuma bayan an riga an sabka sai kuma abin kuma a ga shi ma ya sabka ba wannan abin da aka sani wato suna yi da shi kenan yanzu babu shi kenan dama yaya za a yi bawa ya makan shi arziki arziki Allah ke yin arziki don haka mu nemi ko ma menene za mu nema mu nema wajen ubangijinmu subhanahu wa ta'ala shine wanda in ya dafa ma ya kama ma shikenan komai ya kare muna roƙon ubangiji subhanahu wa ta'ala ya taimake mu Allah ya kama mu Allah ya dafa Allah ya shige mana gaba Allah ya ƙara shirye da mu ya ƙara dawo da mu bisa ga tabarkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma bisa ga karantarwar da ya bar mu akanta bisa ga ga ɗabi'u wa'anda suke wato nagari wa'anda ma za su ba hatta wa'anda ba mu ba ma'ana kafirai su ba su sha'awa saboda wato muna da ɗabi'u wa'anda suke na kwarai wa'anda suke na buga misali wa'anda za a yi nuni a kansu to muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙara shirye da mu ya ƙara shirye da ɗabi'unmu Allah ka kara azurta mu da zaman lafiya da kwanciyar hankali ya ubangiji muna roƙonka da sunayenka da sifofinka da imanin mu da kai ya Allah muna da bukatoci iri daban-daban a wajenka Allah ka fi mu sanin bukatocin mu Allah ka kama mu Allah ka share mana hawayen mu ya ubangiji muna roƙonka ya Allah ba dan ayyukan mu ba ya dan ya Allah ba dan ayyukan mu ba ba dan halayen mu ba ya ubangiji dan rahamarka da kudurarka da ikonka Allah ka ji kan bayanka ya Allah Allah ka ji kan bayan ka ya Allah Allah ka ji kan mu Allah ka warware mana dukkanin al'amuran da suka wato shige mana duhu a cikin rayuwa ya ubangiji da abin da ya wahala Allah ka sauka mana shi ya Allah da abin da ya wahala Allah ka sauka mana shi abinda kuma muke jin tsoron ya faru Allah ka kiyaye mu daga gare shi ya ubangiji muna roƙon ka ya Allah ka biya mana dukkanin bukatocin Allah ka raba mu da rashi da fatara da yunwa da kakanuka yi da annoba iri daban-daban Allah kai mu maganin su Allah ka kawo mana sauki ya ubangiji Allah ka kawo mana sauki a cikin rayuwa Allah ka sanya mu cikin yanayi wanda yake mafi kyau ya ubangiji mun gode da abin da ka ka ba mu ya Allah amma muna bukatar kari ya ubangiji ba za mu wadatu ba daga rahmar da ke wajen ka ya ubangiji Allah Allah Allah Allah ka share mana hawayen mu ya Allah ka kara lullube mu da rahmar ka ya Allah Allah ka kara lullube mu da rahmar ka ya ubangiji Allah ya Allah ka kara shirye da jagororin mu da shugabannin mu Allah ka kara shimfida arziki mai yawa mai albarka cikin kasashen mu na musulmi duka baki da marasa lafiya mai Allah ka ba su lafiya masu lafiya Allah ka sare musu lafiyar su wanda suka riga mu gidan gaskiya ka ji gamsu da gabara ya ubangiji idan ta mu ta zo Allah kai mana cikawa da imani sai a daidaita su